Masu saurari, Assalamu alaikum. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Ashek Maulana Khalifa Sani Zaria wanda yake gabatarwa a babban masallaci na Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa Yusuf Kano nake cewa mu yi saurari lafiya. A karamukallahu bismillah.
Salati goma goma wa annabi.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وميزانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
Dalla ala Muhammad ya rabbana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراجعون بالعلم منه والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراجمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمهم من في السماء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ألا يا مكانا يهودا abin da ya wuce baya ina cewa saboda zalicin yahudawa ne aka haramta masu dara na abinci da yake halin ne gare su har zuwa ƙarshen ayar amma sai allah ya ce ba dukansu ba lakin amma an rasihu na tabbatattu fil ilmi a cikin ilimi minhum daga cikin yahudu kamar abdullahi salam wanda rajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga sifansa yadda ya gani a taura haka yake ba da gaskiya wal mu'minuna na mu'minai al muhajiruna muhajirai wal ansar wannan yu'minuna suna ba da gaskiya bima unzila ilayka da abin da aka saukar gare ka wa ma unzila da abin da aka saukar min qablika gaban kamilul kutubi والمقيمين الصلاة لما تصيد صلى نسبة المدي والموتون الزكاة ما سباد زكاة والمؤمنون بالله لما سباد قسياد الله واليوم الآخر لنالا كرشي أولئك وننشانك سنؤتيهم وسيؤتيهم نسنذا مباس أجرا لا لا عظيما من جرما وأن لا هو الجنة شيني الجنة إنا أوحينا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما إنا أوحينا إليك Allah ce mun yi waye zuwa gare ka ya Rasulullah kama auhaina kamar yadda muka yi wahayi ila nuhin zuwa annabi nuhu wannabiyin da annabawa min ba'dihi bayansa wa kama auhaina kamar yadda muka yi wahayi zuwa ibrahim da isma'ila da isaka ibnaihi ya'yan ibrahim wa yaquba da yaqub dan yasiya walasbali jikoki auladihi yayansa wa isa da annabi isa da ayyuba da yunus da haruna da suleiman wa ataina mun ba abahu baban suleiman dauda mun ba shi zabura bi ma'ana ismun lil kitabil muta zabura kenan wa min lam yaqul zuburu مصدر بمعنى مزبورا أي مكتوبا وأرسلنا ما أيكو رسولا من ذنين waɗansu manzannin ƙarƙasa suna hun alaika mun yi kisan ku a kanka ya rasulullah min kamar can gaba wa rasulan wasu manzannai lam na kasu su alaika ba mai maka kisan su ba ruwaya an yi ruwaya annahu ta'ala Allah ta'ala ba asu samaniya ta'ala fi nabiyyan ya aiko annabi dubu takwas arba'atu alafin dubu hudu a cikin bani isra'ila wa arba'atu alafin dubu hudu a sa'in nas kala hucewar firgani wato sababin wani saukan wannan ayan da ya ce ina wahina ilaika wani ne da ake ce mashi miskin da adiyin ibn zaid suka zo suka ce ya muhammad ba mu san allah ya saukar ma wani mutum bayan musa wani littafi ba ba za mu ba da gaskiya da kai ba sai ka saukan mana littafi daga saman lagabake daya kamar yadda annai musa ya kawo mana littafi Allah ce a in suna bakin ciki ne to allah ya saukar maka kamar yadda ya saukar masu kai saukar maka da littafin ba irin nasu ba ne rashin saukar da littafi gaba daya ba zai zama suka annabtanka ba dan kai ne aka kira ka rahmatan lil alamina shi sa littafin kai zo yana zuwa kaɗan kaɗan kaɗan wannan ya tsanani a kawo ne sannan Allah ya ambaci Ibrahim Ibrahim shine mahaifin annabi Ismail Ismail ya haife shi ne da Hajara shine mahaifin Isa wanda ya haife ta wanda wanda ya haife shi daga Sara to waɗannan annabawa duk yawanci annabawan nan yawancinsu daga annabi ibrahim shi yaƙubu shi ake ce ma isra'il sannan yusuf ɗansa shu'aibu ibn waibin shi ma sannan hudu ibn abdullah salihu ibn asab musa da haruna ƴaƴan imrana ayyubu da haliru da dawuda ƴaƴan isha suleiman ɗan dawuda yunus dan mata ilyas dan zulkifli kai duk wani annabi da aka karanta mata a cikin alkur'ani suna da dangantaka da ibrahim sai dai idrisu da nuhu da hudu da lulu da salihu ba a samu annabawa cikin laraba da ya ba sai mutum biyar annabi hudu annabi salihu annabi isma'ila annabi shu'aibu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda dukkan masu addinai gaba daya za ka ga yahuda yana sa ibrahim banasara yana sa ibrahim mu musulmai muna sa ibrahim wani lokaci yahudawa su ce annabi ibrahim ba yahude wani lokaci nasara ce annabi ibrahim banasare annabi muhammad ya ce shi ke kan addinin annabi ibrahim sai allah ya kare ta sai ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniya walakin kana halifa musulma to allah ne ya aiko da annabawa magana mafi inganci su dubu ɗari da dubu ashirin da hudu ɗari uku da goma sha uku mursallai amma waɗanda ya kawo alkur'ani ba su wuce ishirin da wani abu ko ashirin da biyar ne allah ya kawo shi ya ce wa rusulan kad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqasusum alayka waɗansu manzannin mun kira sunan su ƙarara mun bayyana maka su mun muka kisa wasu ko ba mu yi maka kisa su ba Allah Allah ya ce wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da annabi Musa bila wasidatin ba tare da wasida ba ta kalimar zancen Allah rusulan
Thank you. وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بإذنه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
وكلم الله موسى تكليما رسلا بدلي نرسلا قبلهم manzanni ne waɗanda aka bayyana sunayensu mubashirina sun zo suna bushara ma man amana wanda ya ba da gaskiya da Allah wa manzirina suna gargadi bil iqabi da azaba man kafara wanda ya kafirce arsalnahu mun aiko su ne Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun kada wani hujja ya zamo lin nasi ga mutane ala Allah ga Allah Allah ya yi dan adam da mantuwa da Allah bai aiko manzanni ba in muka je lahira in Allah ya ce me yasa ba ku bi ni ba ba ku bi kadaita wanda ku karba ba sai su ce ai mun manta sai Allah ya ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan ba za mu kawo azaba ba sai mun an kai manzo Allah subhanahu ta'ala ya faɗa wani aya walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilayna rasulan da mun kawo halaka muka kawo azaba kamin zuwan annabawa za su ce ya Allah mai yasa baka aiko mana manzanni ba to ga manzannin an aiko da su an haɗa su da mu'jizozi daban-daban wanda zaka san daga Allah ne Allah ya ce na haka ne don a samu kar wani ya samu kaba da zai kafa hujja ga Allah ba da irsalin rusuli bayan aiko manzanni ilayhim zuwa gare su wa yaqulu su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan me yasa baka aiko mana manzanni ba wannan tabi'a ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna mu kasance minal mu'minina daga mu'minai dalilin haka ne Allah ya ce fa ba'athnahum muka aiko manzanni liqali udrin dan yanke hanzari wa kana Allah Allah ya kasance azizan waye fi mulki a cikin mulkinsa hakiman gwani fi sunihi a cikin aikinsa lakin Allah karanta nazala lamma su ila yahudu an tambayi yahudawa ga annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ankaruhu don abinda suka saba kenan in Allah ya kawo abu su canza su ce ba shine ba su larabawa ba ahlul kitabi bane su yahudu su ne ahalin kitabi kuma ba abin da Allah ya rage bai faɗa ba a cikin attaura da linjila na sibar manzan Allah sai aka tambaye su yaya annabcin annabi yaya haka yake a littafi wa an karu suka ce ai ba shi bane suka canza sai Allah ya ce in ba ku shaida ma ba lakin Allah yashhadu Allah yana shaida yubayyinu bin nubuwataka annabtanka dama Allah ya ce wa kafa billahi shahida ya isu Allah ya zama shaida بما أنزل إليك رأبن دي سوكر غريك من القرآن لا للتافع القرآن المعجز أنزله ألا يا سوكر دشي ملتبسا بعلمه تارد سننسا عالما به يا سمشي أو ما فيه علمه أو فيه علمه سننسا ناتجن القرآن سنة إن بس شهدا والملائكة يشهدون ملائكو ثم كشهدا وكفى يا يسم الله لألا shahidan ya zama shaida Allah zalika bisa wancaninka in duk aka ji maka shaida Allah ya maka shaida ai magana ya kare inna allazina kafaru inna alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إن الذين كفروا بالله حقيقة وأن كافر شيء مع الله وصدوا الناس سكتر متاني عن سبيل الله كمن تبرجن الله kamar yahudu nan da aka tambaye su sifan manzan Allah suka ce ba shi ba ne ba sun yi haka don komi ba ne don su tsare mutane ga kan addinin Allah da katmim nata muhammadin da ɓoye wasu sifar allai muhammadu wa humul yahudu su ne yahudawa Allah ya ce waɗannan ƙabballo sun bace dalalan ɓata ba idan mai nisa il haƙi gabanin gaskiya inna lalina kabaru billahi haƙiƙa wanda suka cewa Allah وظلموا نبيه سكذا إن شاء النبي محمد بكتمان نعته نبوه سفنسا لم يكن الله ليكبر لهم ألا بذي مسكافر با ولا ليهديهم بذي شريع دسو طريقا هيا با min ɗoriƙi nan ɗari hanyoyin gaskiya illa ɗari ka jahannama sai dai hanyar da zai kai hutan jahannama a ɗariƙul ma'addi ilaiha khalidina muqaddarina al-khulud fiha an kaddara musu dawwama a cikin wuta idza dakhaluha in su shige ta abadan har abada wa kana zalika shigar da su wutan nan a wajen Allah yasiran su sauka ne Allah ga Allah hayyinan mai sauki ya
يا أيها الناس بل جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه آمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثا إنه خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يقول له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أيها الناس يا متالي أهل مكة قد جاءكم رسول حقيقة منذ محمد صلى الله عليه وسلم يا زومكم بالحق دقتك من ربكم أنك أبنجيكم فآمنوا به كبار قتيان شيء وقصدوا خيرا لكم كن في الخير قريكم وقصدوا قديرتوا يا في الخير قريكم مما أنتم لقى أبن نقوكو تشكينسا وإن تكبروا به إذا كن كافر شيء أني محمد فإن لله ما في السماوات حقيقة قسني abin da ke cikin sama na Allah ne wal'alli da ƙasa mulkan mallakansa ne halkan halittansa ne a abidan bayansa ne sau da haka walailun ruhu kwabrukun kafircin ku bai cutan Allah wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani bi khalqihi da halittansa hakiman gwani fi sunihi a cikin aikin zamihim da su ya alal kitab ya ma abota littafin linjila la tagalu ta tajawazul hajj kar ku wuce iyaka fi dinku a cikin addininku wala taqulu ala allahi kar ku faɗi wani magana ga Allah illa alqawl alhaq sai zancen gaskiya min tanzihi na tsarkake shi an shariki gaban abokin tarayya wal da Allah bai haihu ba bai da abokin tarayya innamal masihu iyaka masihu isa ba dan Allah bane ibnu maryama ne rasulullahi manzon Allah ne wa kalimatuhu kalman Allah ne wanda ya sadar alqaha aw salaha Allah ila maryam wa maryam wa ruhi ne minhu da gare shi ai zu ruhin minhu wule ba an dangane ruhun lahi ne zuwa ga Allah tashrifan lahu dan daukaka gare shi kamar a ce almasjidu baitul lahi ai ila fatu tashrifin ne ba kwana yake a ɗakin ba don ɗakin ya samu daraja aka ce ɗakin Allah saboda haka aka ce shi isa ruhun min rai daga Allah wato shi ce tashriban walai za kama da amtun bai zamo kamar yadda kuka riya cewa ibnullahi ne ba bai zamo ilahan ba ma'ahu wasu suna cewa Allah ne tare da shi ko salisu salasati na ukun uku na isa Allah maryam Allah Allah Allah li'anna zan ruhi don duk abin da yake da ruhi murakkabun an hauhawan da shine duk dan adam abubuwa ne aka tara da shi ga tsoka ga jini ga ruwa aka haɗa ɗan adam da shi to an ɗauko jitsoyin abubuwa ne aka haɗa da shi ɗan adam bai rayuwa sai da ruwa ɗan adam bai rayuwa sai da jini ɗan adam bai rayuwa sai da iska ɗan adam bai rayuwa sai da ƙasa duk wani abu da ka gani na Allah kuma ko da baturi zai wani abu sai ya haɗa wannan abubuwa hudu ko mota da take motsi akwai ƙasa akwai ruwa akwai iska akwai wuta wuta ba jini ba ne to shi ne Allah ya ce to duk wani abu in dai mahaluki ne to daga waɗannan abubuwan ake rakkaba su to wanda aka ɗauko abu kaza aka bauta aka haɗa aka ce shi kuma Allah ne to ya Allah ba ba zai zama murakkabi ba an ce wannan aya da da akwai wani banasare yana wajen Haruna Rashid Haruna Rashid sarkin musulmi ne gashi hadiki banasarin kuma masanin littafi sai wata rana shi Haruna Rashid yana cewa ni dai kullum abinda nake sha'awa ina son ka ka musulunta sai ce a'a yayyayi da shi ya musulunta sai ya gagare shi to sai ranar da ya matsa masa ya ce abin da yasa ba zan musulunta ba akwai wani aya alqur'ani da yake cewa innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila man ruhun minhu to tunda Allah ya ce minhu to ai memba aliyya kenan daga jikin Allah ya samu to da wannan rigima ya taso ya ce wannan ya zama na malamai aka tara malamai ku kawo hujja malamai kowa ya wace sai aka ce kai akwai wasu malamai daga Khurasana sun dawo nan akwai ɗaya daga cikin su masanin tafsiri ne a ji a kira shi aka kira shi sunan shi Hussein ibn Ali al-Marwazi yazo ce to ga wani majalisa ga wani abu ba da ya zo mana ga abin da yaro yake cewa sai ya ji sai ce ka ni ma ban sani ba amma alkur'ani baya lauje wallahi alkur'ani akwai a kulle daki ba zan ci ba ba zan sha ba kar a ban ruwa kar a ban abinci wallahi sai na samu ayan nan a cikin alkur'ani da kulle daki yana yi yana yi yana yi can sai ya kai wani wuri huwa allazi sakhara lakum ma fil ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu jami'an minhu zai ce ku buɗe kofa ku buɗe kofa ku buɗe kofa ana buɗe kofa yace ina me magana yace to idan ka ce ruhun minhu isa daga Allah ne daga bali to sama da ƙasa ma da abun da ke cikin ƙasa duk daga Allah ne sai ce eh to yanzu na fahimta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu duk abin da kaga abin da kaga alqur'ani bai warware shi ba sai dai baka gano ba in ya kulle a wannan wuri zai warware to kuma kaga Allah subhanahu wataala ya magana yahudu da nasara su nasara kazafi suka yi wa annabi isa alayhi salam yahudu suka yi masa kazafi suka ce ai mahaifiyarsa mazinaciya ce an haifi annabi isa a zina fadin haka sai Allah ya yi fushi da su su kuma nasara sai suka wuce iyaka shi sa Allah yake ce la tagalu fi dinikum duk abin da Allah ya ce wuce karka wuce iyaka kar ku guluwi durbabawa suka ce to ai me zamu ce ma akan shi ai wannan ya wuce a ce bawan Allah dan Allah duk sai suka lalace wancan Allah ya zamo ya yi fushi da su wannan kuma suka bace shi yasa mu kullum muke karanta a Fatiha gairil maghdubi alaihim Allah karka yi fushi da mu irin da kai da mutanen banzancin Yahudu Allah karka bashe mu kai da ka da Nasara to Allah yana cewa dai shi ne Allah bai haihu ba sannan isa dai ruhi ne daga Allah duk abin da aka rakaba shi da wasu abubuwa suka zama abu guda ɗaya to ba zai zama Allah ba don haka fa'aminu billahi ba da gaskiya da Allah wa rasulihi da manzanninsa wala ta ƙulu karku ce al'ali hatu salasatun alloli uku ne Allahu wa isa wa ummuhu wani ma sun ce uzairu dan Allah ne ta wani za a ɗauka in ta hu zalika ku kame ku hannu gabarin wancananka wato khairan ku aikata alkhairi lakum gare ku minhu da gare shi wa huwa tauhidu shine tauhidi innama Allahu iyaka Allah ilahun abin bauta ne wahidin guda daya ta subhanahu tanzihan lahu sarkakuwa ya tabbata gare shi an yakuna waladun asilahu waladun yana da da lahu ma fi samawati abin da yake cikin samai na Allah ne ma fil ardi da abin da yake cikin kasa khalqan wa mulkan wa abida halata halitta da mallaka da bayi wal mulkiya in aka ce abu ka mallake shi kuma tunafi ya kore annubuwatu mulwatu da muwada wa kafa ya isu Alhamdulillah, tafsirin Alkur'ani mai girma kuka saurara daga bakin Sheikh Maulana Khalifa Sani Zaria wanda ya gabatar a babban masallacin Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa'i Yusuf nake cewa masu saurare mu tara a gobe idan Allah ya kai mu da fatan za mu yi amfani da abin da muka ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa Khalifa lafiya da nisan kwana mai albarka ya haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.